بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكثره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na talata, 24 ga watan Shawwal, ƙajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da sha takwas ga watan August, shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin al-intisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal al-qism al-awwal الرد عليه في كتابه ثم اعتديت تعريف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي ألا مدوكين سركي مي ساكيا الخير Malam ya ɗauko mana wasu bayanai masu matuƙan mahimmanci inda ya ce sababu wallahu a'lam fi kasrati ma yarwa min fada'il ali dalilan da ya sa abubuwan da akan ruwaito wanda ake danganta su zuwa ga falalolin sayyidina ali sawa'un min sahih shin ya inganta aw da'if ko ko abin da aka ruwaito ɗin bai inganta ba, awil maudu ko ko ƙarya ne ma tsagwaranta aka ƙirƙiro aka faɗi, yarjo ila amraini wannan al'amari yana tattaruwa zuwa ga al'amura ne guda biyu. Al'awwal, al'amari na farko intisabar rafida li Ali radiyallahu anhu, ƙoƙarin danganta kan da ‘yan shi'a suke zuwa ga Sayyidina Ali, Allah ya ƙara mashi yadda, wa da'awahun muhabbatahu, da kuma da'awan da suke na cewa su suna ƙaunan Ali. Wa wadu'ihim kasiran minar riwayatil mawdu'a fi fada'ilihi, da kuma irin yadda suka sha dare wajen ƙirƙiran hadisan ƙarya da ƙarerayi suna kuzuzuta falalan Sayyidina Ali. alama huwa ma'alumin min kutubihim Mala ya ce wannan abu ne sananne a cikin littattafansu. Wa alama sarraha bihil ulama almushtagiluna bil hadisi wa naqadihi da kuma irin bayanan da malaman da suka shagala wajen bincike akan hadisi da kuma naƙadin waɗanda ba su tabbata ba duk sun bayyana irin wannan ɗarkaniya da shiririta da ‘yan shi'a suka ƙirƙira iri-iri da sunan falala na sayyidina Ali. Kuna fahimtar wannan? Kun ji Mala ya fara bayanin farko ko? Da'awan da suke yi na falala ga Ali me ya sabbaba shi, danganta kansu gare shi su mabiyan shi ne masu ƙaunan shi ne. Wannan ya sa sai su ta ƙirƙiran ƙarya domin a ce mai daraja ne mai ilimi ne ba wanda ya kai shi ya fi kowa yanzu faɗi kawai. Ashe ƙirƙiran daraja darajan da bata tabbata ba ga mutum a ɗan fara mai wannan addinin waye addinin yan shi'a ne sai kasa gane wanda ke cewa shi alu sunna ne musulmi shi da kanshi sai ya zirka kirkiran ƙarerayin darajoji a kanshi saboda ƙaryen ilimi fa ‘yan shi'a zuwa suke suna cewa wai annabi ne madinin ilimi amma ƙofan da za a kai zuwa ga wannan madinan fa aliyu ne ma'ana annabi dai shine ilimin to ba za ka kai ga ilimin ba sai ta hanyar wa ta hanyar ali aka ɗauko ƙatarton ilimi ku kalli irin maganganun da muka faɗa cikin muka karanta cinka a ƙa'ida shi'a cewa wai alqur'ani ma ba su bare ba shine qur'ani summit wai qur'ani ne bebe wane ne alqur'anin natiq wai shine ali ina fatan mun gano wannan da kyau in akwai daraja ga abu ko a bari aji mutum ne zai ce kaga wannan turaren akwai ƙanshi fe samu jito duk wani maganan da ƙanshi da ƙanshi bai taso ba in ka ji ana tallamaɗi ne me zuma fa har gida aka bi ne Allah ya tsare mana imaninmu ya ƙulu ibn al-jawzi ibn al-jawzi yana cewa wa ghalawar rafi wa guluwar rafida fi hubbi ali radiyallahu anhu Mala ya ce wuce gona da iri da ‘yan shi'a suke wajen ƙaunan Ali, hamalahum ala an wada'o a hadisa kathira wannan ya ɗauke shi zuwa ya ɗauke su zuwa ga ƙirƙiro hadisai da yawa fi fadailihi na falololin shi aksara ha tashni'ahu wa tu'uzihi tushit Mala ya ce mafi yawancin hadisan ma munan Ali suke yi kuma suna cutar da shi ka ji wani shi sa so da dama in mutum ya zo yana ƙoƙarin yin kwalliya har sai ya kai wata rana ya yi kwalliya da rigan sata, ‘yan sanda ce ta bin shi da gudu. Kun gano wannan? Wasu hadisan da suke ƙirƙira na ƙarya ko, to muna na ma'alin suke yi. Saboda idan su ya rufe ƙoƙari suke duk sai an lillika mashi kasa in kwalliya ya kwalliya ya kwalliya ya kwalliya sai ya koma hauka. Kun gano wannan? Yanzu dan Allah, wani ne yake son zai birge a duniyan nan, aka dinga huda jikin shi ana rarata mai ƙarafuna, sai da aka rata mai ɗari hudu da wani abu. aka yi mai ƙaho da ƙarfe ya ce zai shiga dubai suka ce tafi ka ba mutane mushirikin banza sai kore suka ce matsafi ne kun gano wannan kyau ko to wannan tsaban kwalliya ne zai je shiga wajen rawa ne ya rawa ya birge ya fi kowa cikin wanda aka huda jikinsa aka sa masa ƙarfi ado za a yi a birge adon ya zama me hauka ya zama muni gare shi gashi ya je shiga wata ƙasa sun ce matsafi ne wa shi matsafa ba za shiga garin wai Dubai, ku gano wannan da kyau ku? Allah maɗauki sarki ya kiyaye. To, shi ne Ibn al-Jawzi yake cewa wasu maganganun ma da suke ƙirƙira na ƙarere ga sayid na almuna na ma'alin suke yi. Karanta talbisi Iblis shafi na ɗari da talatin da shida. Asani na biyu, ma zakar hubun hajarin, shi ne maganan da Ibn hajarin ya ambata rahimahullah fil fatihi cikin fatihul bari بعد نقله الأثر المتقدم bayan da ya kawo wancan asari almutaqaddam wanda ya gabata almansubu li ahmad wanda aka danganta ma ahmad dan hambali wal ba'd a imma da kuma wasu daga cikin limaman musulunci haisu qala inda yake cewa wa ka anna sabab fi zalika annahu ta'akhkhara wa waqa al ikhtilaf fi zamanihi yace abin da yasa aka rika kirkiran karerayin falala ana danganta ma ali mai yi wa zuwan Ali daga ƙarshe ne, ya zo baya-bayan su sauran sahabban da suka gabace shi, wa khuruji man kharaja alaihi da kuma tawayen da aka yi masayidina Ali, wannan ya sa masoyan shi suka dinga ƙirƙiran ƙarerai don su toshe wancan giɓin. Fakana zalika, fakana zalika sababan lintishari manaƙibihi, ya ce wannan ya taimaka. wajen yaɗuwan waɗannan ƙarerai da suka game ko'ina. Malice min kasarati man kana baina ha mina sahaba aga waɗannan hadisai na falalan ƙarya sun yi yawa har sun fi sauran sahabban da ke tare da shi yawan ma falala. Raddan alaman halafahu su masu ƙirƙiran ƙarere na falala gare shi suna ƙoƙarin mai da martani ne ga masu saɓa mashi sai kuma suka yi ƙarya. fakanan nasu tsa'ifatai ne, sai mutane a wannan lokaci sai suka zama ƙungiya biyu, lakinnal muftadi a ƙalilatan jiddan, ’yan bid'a a kullum su ’yan kaɗan ne, sun makana min amr Ali makana fanaja hatta ifatin ukhra harabuhu sun mashtaddal khatabu fatan ƙasohu. Mala yake cewa sai aka waye gari su waɗancan ’yan bida'a. sun zama ’yan kaɗan ƙware da gaske, kun gano wannan da kyau ko? Sun makana, sannan al'amarin Ali ya kasance yadda ya kasance fanaja ta'ifatin ukhra sai ɗaya ƙungiyan ta nasara wanda harabuhu sun yaƙe shi, sun mashtaddal khatabo fatan ƙosohu, yaƙi ya yaƙi fitina ya fitina har suka rika rage masayidina aldaraja. Wattakhadhu la'anahu alal manabir sunna har ma suka ɗauki hawa kan mumbari ana zagin na Ali ana cin mutuncin na Ali wannan sunna ne a wajensu. Wa wafaqahumul khawarij khawarijawa suka mara masu baya akan haka ala bugudihi akan san shi. Jama'a dole ku ji in ana zance ana cewa khawarij khawarij ‘yan bid'a ko dai hawarijawan ko ‘yan uwansu ba su san wannan maganar. Za ce, komi a magana ce mutane hawarija, in kai ba ba hawarije ba ne ina ruwanka. Ko mun gano wannan, in kuma ba abokanka ba ne ina ruwanka. Yanzu ‘yan shi'a na zagin nawasib suna zagin sai da na'ala kan mimbari, hawarija sai suka yi me? Suka mara masu baya, li'annal kufra millatan wahida. wa zadu hatta kaffaru su kuma sai khawari suka wuce gona da iri suka yi azarbaɗiya har sai da suka kafarta sai da na Ali. Ka san wani zai buɗe ya kofa ce ya karama ko? In wani tashi wawake ta sai ka sha mamaki. Shi sa kar ka buɗe kofan ɓanna in aka buɗe maka diga ko sai ta zama maka bala'i. Mala ya ce mazmuman zalika minhu ila Usman. Sun haɗa hadda Usman cikin wannan bala'in. fasaran nasu fi haƙƙi Ali talata. To dangane da matsayin sayyidina Ali mutane sai suka gasu gida uku ahlus sunna wal mubtadi'a min al khawarij wal muharibin lahu min bani umayya wa atba'ihim ahlus sunna da ‘yan bid'a daga cikin khawarijawa da abokan faɗan shi daga ƙabilan banu umayya da mabiyansu fahtaji ahlus sunna ila bassi fada'ilihi sai ahalus sunna suka rika yada falalan sayyidina ali fa kasaran naqalu sai aka ta ruwaya lizalika ana ta labarin falalan shi falalan shi li kasrati man yukhalifu fi zalika saboda masu kin sayyidina ali sun yi yawa ahalus sunna suka rika kulla majalisoshi suna ta faɗin darajojin sayyidina ali mun gano wannan da kyau ko wa illa fallazi fi nafsil amr anna li kulli min al arba'a min al fada'ili idza harrara bi mizan al-adli mala yace to kaji dalilin da yasa darajojin sayyidina ali suka yawa ana ta kokarin kare shi ne daga bala'in da jama'a suka sa shi amma malam sai yace in ka ɗibo khalifofin nan guda hudu aka tace falalan kowanne daga cikin su tacewa na adalci la yakhruju an qawli ahli sunna wal jama'a aslan kun gano nan da kyau ko duk waɗannan abubuwa da ake faɗe cewa sayyidina Ali ya fi yawan falala ƙarya ne, sannan kuma za ka ga cewa mafi yawancin abin da aka ɗiba aka danganta mai na falala mafi yawancin su ma ƙarya ne ba daidai ba ne. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Karanta fatawul bari mujalladi na bakwai shafi na saba'in da ɗaya Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Bala ya ce wa amma ƙaular rafidi amma dangane da maganan wannan ɗan shi'a da yake cewa inna fada'ila abi bakarin marwiyin an ibnatihi aisha wai duk wani falala da aka ruwaito na sayyidina abubakar to ruwayin ishi ce aisha wa kada arafaha mawqifaha min ali kuma dai mutane sun riga sun san irin matsayin da ita aisha take kallon sayyidina ali da shi kun gano wannan da kyau ko domin su a tunaninsu wa akwai wani rashin jituwa ne na musamman da ke tsakanin saidina ali da aisha ya sa wai take ruwaito hadisai da ke magana akan falalan babanta wai ba ta ruwaito hadisan falalan saidina ali au an ibn umar ko kuma dukkanin hadisan suna zuwa ruwayan abladan umar ne wa huwa min al-ba'idina an ali wai shi kuma yana daga cikin waɗanda suka nisanci sayyidina ali matuƙa da gaske malai ce fa haza min azhar al-kazib wannan yana daga cikin ƙarya mabi bayyana wa awdahahu kuma ƙarya ne tafi kowace ƙarya fitowa sarari fa inna fada'ila abi bakarin malai ce domin falalan sayyidina abubakar kada na kalaha kasirun mina sahaba, Malai ce da yawa daga cikin sahabbai sun ruwaito wannan hadisan. Malai yake cewa laisad makasura ala wahidin a wisnaini, waɗannan hadisai da ke bayanin falalan Sayyidina Abubakar ba wai sahabbai biyu ko sahabbai ko sahabi ɗaya ne ya ruwaito ba, au ƙariban min zalika ko kamar haka fadlan an yadda'i annaha maqsuratun fi ma naqalarhu Aisha aw ibn Umar walantana yazo yana mutane ƙarya cewa waɗannan hadisai an ruwaito su a ruwayan Aisha ne ko ibn Umar وهذه كتب السنة وفي مقدمتها الصحيحان ما ليش قال التفن سنة كما أقبا دا waɗannan littafan sunna wanda suka ruwaito waɗannan hadisai Bukhari da Muslim tashhadu bi sihhati haza suna nuna ingancin bayanan nan da muka ambata cewa sahabbai da yawa sun ruwaito hadisan da ke bayani dangane da falalan waɗannan bayan Allah na ƙwarai. Mun gano wannan da kyau ku? Ƙarya ne a ce wai waɗannan hadisai wai kaɗai waɗanda suka ruwaito su Aisha ne da kuma Abdullahi ɗan Umar. Duk wanda ya karanta Bukhari da Muslim zai ga gaskiyan abin nan da muka ambata. Mala ya ce, Fama ala ɗalibil haƙ illa an yarjiya ilaiha, ba abin da yake wajibi ga mai neman gaskiya, irin ya je duba waɗannan littattafai liya kaifa ala jilliyatil amr bi nafsihi ya je ga gaskiyan al'amari da kanshi wa yakfi dilalatan ala haza anna ma taqaddama naqaluhu min an-nusus fi fadl abi bakarin bale ce ya isa ma kafa hujja akan wannan al'amari irin bayanan da suka gabata na irin nassoshin da aka kawo da suke bayanin falalan abubakar allati tadammanat aksaru min ashari manaqib wanda suka kunshi darajoji wajen goma hiya min khasa'is abi bakarin wanda abubakar kaɗai yake ɓanta da su allati lam yushariku fiha ghayruhu wanda babu wanda ya musharaka da shi laysat maqsura fi riwayatiha kuma wannan ruwayoyin ba ruwayan Aisha bane alaman zakara akan wanda yake cewa ai ruwayoyin na Aisha ne bal lam tarwi Aisha minha illa hadisan wahida cikin waɗancan darajoji goma Aisha ma hadisi ɗaya ta ruwaito a ciki wa huwa iradatin nabi an yaktuba li Abi Bakarin kitaban bil wasiyyati lahu shine ruwayan da annabi ya nufin ya rubuta wasiya ga Abubakar wal ishara li istikhlafi Abi Bakarin sabita bi ahadisa ukhra mala yace kuma ishara dangane da khalifancin Abubakar tabbatattu ne ta hanyar wasu hadisai na daban min gaira tsariki Aisha banda ruwayan Aisha, ka hadisu Jubair bin Mut'imin, kama hadisin Jubair ɗan Mut'imin fi qissatil mar'atin lati ja'at lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a hadisin nan na matan nan da ta zo wajen annabi fa amaraha an tarjiya ilaihi yayi mata umarnin cewa ta dawo wajen shi fa qalat tace ya rasulullah a ra'aita in ji iti falam a jiduka, me kake ganin da zan zo ban same ka ba fa, ƙala ya ce, in lam ta jidini, in ba ki same ni ba fa'ati abi bakarin ki tafi wajen abubakar. Wa haza hadisun fisse ya haini, ta wannan hadisi ne wanda yake cikin Bukhari da Muslim, Bukhari ya fitar da shi a kitab Fada'il Sahaba, babu kaulin Nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ƙarshen babin da ke bayani akan faɗin annabi, لو كنت متخذا خليلا كان تبادو الباري مجلدين بقوي شافي نشا بقوي لما حديث ندبو كود دريبي دا مسند ترى مسلم يبتدى حديث كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر مجلدين هدو لما حديث ندبو بيت دريبي دا تمانين دا شدا الله مدوكين سركي يسام داشي اسمع ليتي وكحديث حذيفة الذي في السنن misalin wannan misalin hadisin huzaifa wanda ya zo a cikin sunan annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala cewa annabi ya ce iqtadu billadaini min ba'adi ku yi koyi da waɗannan mutum biyu waɗanda za su zo a bayana abi bakarin wa umar ƙarara annabi ya ce in za ku yi koyi to ku yi koyi da Sayyidina Abubakar da kuma Sayyidina Umar. Ana hadisi mala ya ce, Akharajahu Tirmidhi, al'imamu Tirmidhi ya fitar da shi a kitabul manaqib babun fi manaqib abi bakarin wa Umar, a ƙarƙashin babin da ke bayani akan darajojin Abubakar da Umar, ya kawo wannan hadisi a jiz'i na biyar, shafi na ɗari shida da tara. lamba hadisi na ɗari uku da sittin da dubu uku da ɗari shida da sittin da biyu wa ibnu maja ibnu maja ma fitar da wannan hadisi fil muqaddima a cikin kitabul muqaddima باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan falalan sahabban annabi a jiz'in farko shafi na talatin da bakwai lamba hadisi na casa'in da bakwai Allah ya samu dace wal hakim fil mustadrak al imam hakim ya fitar da wannan ruwayan a kitabul mustadrak a jiz'i na uku shafi na saba'in da tara wasa hahu kuma ya inganta wannan ruwaya wa wafaqahu az-zahabi al-imam az-zahabi ya muwafaka da limamu hakim wajen inganta hadisin wasahul albani fi silsilatul ahadisu sahiha albani ya inganta wannan ruwaya a silsilatul ahadisu sahiha juz'i na uku a shafi na 233 a lamba hadisi na 1233 wa fi sahih ibn maja haka a cikin sahih na ibn maja a juz'in farko shafi na 23 lamba hadisi na tamanin daidai kenan wannan hadisi ingantacce ne da annabi ya ce ku koyi da waɗannan mutum biyu da za su zo a bayana annabi bai shiru ba sai ce abubakar da umar to me dalilin da zai sa wani kawai shi sunan shi ɗan shi'a sai zo yana zagin waɗannan dattawa da shi annabi ya yarda da su wa amma ibn umar faqad rawa hadisan wahidan aidan Mala ce, amma shi Ibn Umar ya ruwaito hadisi ɗaya fi taqdimi sahaba li Abi Bakarin dangane da gabatar da sahabbai da suka yi ma Abubakar suka ɗauke shi cewa shine khalifan annabi, summa li Umar sannan kuma su gabatar da Umar, summa li Usman sannan su gabatar da Usman, wa hadha thabitin duna zikiri Usman. Wannan hadisi ya tabbata amma banda ambaton Uthman. Min tariki Muhammad bin Hanafiya, tarwayen Muhammad ɗan Hanafiya, shi Muhammad ɗan Hanafiya ɗan Sayyidina Ali ne ai. Mun karanta tarihin shi sosai a cikin littafin alfarko bayin alfiran, haka ne? An abihi daga baban shi, an Ali bin Abi Talibin, وأن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم yace wanda ya fi kowa falala a cikin wannan al'umma in an keɓe annabi a gefe abubakar sai da na abubakar ne thumma umar sannan sai sai da na umar malai ce takharijin wannan hadisi ya gabata a shafi na ɗari hudu da tamanin da takwas wa amma baqiyatul ahadis malice sauran hadisai kuwa faqada rawaha adadun min as-sahaba malice kai gayyan sahabbai da dama ba su rawaito wannan hadisin minhum daga cikin su ali ibn abi talib akwai sayyidina ali wa abu sa'id al-khudri da abu sa'id al-khudri wa amr ibn al-as da sahabi amr dan as wa abu darda da kuma abu darda'i wa anas bin malik da shugaban masu hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Anas dan Malik wa Abu Musa al-Ash'ari da Abu Musa al-Ash'ari alama ta kaddaman naqali ahadisihim anifan Malik ce dazu dazun nan ne ma muka gama gabatar da hadisan da suka ruwaito kama rawa fadail Abi Bakar min gairi haula Malik ce kai banda waɗannan ma daga cikin sahabbai akwai sahabban da suka ruwaito hadisan falalan abubakar jam'un kabirun mina sahaba gayya ne mai yawan gaske daga cikin sahabbai minhum ala sabilil misal lal hasar mala ce bara ɗan tsakura misali ba wai an yi ƙoƙarin kawo bayanan duka ba ne umar bin al-khattab akwai sayyidina umar wal bara bin azib da malam bara ɗan azib wa bin abbasin wa abdullahi bin zubair وعمار بن ياسر وأبو هريرة وعبد الله بن أمر وعبد الله بن مسعود وحذيفة وأمر بن أنبسة وأبي أمامة وأبو أمامة وجابر بن عبد الله وسفينة مولى أم سلمة وأبو بكرة وغيرهم مما يسأب حصرهم ما da wasunsu da yawa wanda tantanto bayanai a lissafo sunansu to zai yawa daga ciki akwai Umar, Bara'u, Ibn Abbas, Abla ɗan Zubair, Ammar ibn Yasir, Abu Huraira, Abla ɗan Amru, Abdullahi dan Mas'ud, Huzaifa dan Yaman, Amr dan Anbisa, Abu Umama, Jabir dan Abdullah da kuma Safina Maula Ummi Salama da Abu Bakarata. Duk waɗannan surutu hadisan da ke bayani dangane da falalan Sayyidina Abubakar da Umar. Malice unzur al-ahadis fi fada'il Abi Bakar. In kana neman ganin hadisai da ke bayani kan falalan Abubakar, bil idafati ila ma taqaddama takharijuhu dadi akan wanda muka gabatar da takharijin su fi sahihaini cikin Bukhari da Muslim fi sunan Abi Dauda kitabu sunna ka duba sunan Abi Dauda littafin sunna babun fi tafdil wa babun al khulafa a juz'i na biyar shafi na ɗari biyu shafi na ishirin da hudu zuwa talatin da ɗaya da sunan Tirmidhi kitabul manaqib babu manaqib Abi Bakar Siddiq وباب في مناكب أبي بكر وعمر جزء نبير لمبا شافينا دري شدا دشدا زوا دري شدا دشابكوي والمستدرك للحاكم سيكون كتاب المستدرك على الصحيحين نا الإمام حاكم جزء نوكو تندق شافينا ستين دهدو زوا شافينا تمانين دشدا jero hadisai kawai malaman nan suka yi wanda suke ɗauke da bayani akan falalan dattijan arziki na abubakar ne siddiq Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda wa inna ma zakartu huna ba'adu ma yustadallu bihi ala kazbin rafida mala yace kaɗai ɗan abin da aka kawo a nan an kawo abin da zai bayyana cewa ‘yan shi'a sun yi ƙarya fi da'awa wannan ɗan shi'a ya yi ƙarya akan da'awan da ya cewa annahu lam yarwi fada'il abi bakarin wai ba wanda ya roto falalan abubakar illa aisha wai sai aisha kadai wa bin umar da ibn umar radiyallahu anhuma Allah ya kara masu yadda wai waɗannan ne kadai suka roto wannan ƙarya ne shi sa sai malu ya kawo maka da yawa shi sa shi makareci ka sa abin da yake ɗauka yana yadda da kanshi ne shi sa mai ahalar ya ba da shawara ya ce wala yarda li nafsihi ma radiyahul muflisun daga lokacin da kake tabbajiji kana yadda da kanka ko daga lokacin ka tuntsara ka fada kwata Allah shi kyauta wa ala annahu law iktasartu law iktasarat fada'il abi bakar ala riwayatihima malai ce kai lalla ma bari kaddara hadisan da suka zo suke bayani dangane da falalan abubakar ruwayan aisha da dan umar ne kadai malai ce falaisa muttahimina fi riwayatihima ai abubakar da umar a sayyidina abdullahi dan umar da aisha malai ce ai ba abun zargi ba ne a cikin ruwayansu wake zarginsu akwai sai yan shi a makiya annabi فكون عائشة ابنة أبي بكر ليس قاضيا في قبول ما تروي من فضائله kasancewan Aisha wa ‘yar Abubakar ne wannan bai suka akan abin da ta ruwaito don falalan babanta, li'anna adalatar sahaba amrin maqtu'un bihi, domin kirkin sahabbai wani al'amari ne wanda duk duniya an gamsu da wannan, fa kaifa bi ummin mu'minin Aisha, to ina ga uwar muminai alama hiya alaihi min wufurul ilmi wa din, tare da abin da Allah maɗaukin sarki ya mata baiwa na tarin addini da kuma ilimi, wal qurbi min Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma kasancewanta ta kusa da annabi wattihami hazal afakil asim ummil mu'minin bi wadai hadis Mala ya ce, Wannan makaryaci mai zunubi mutumin kawai da ya zo yana tuhuman Aisha da ƙera hadisan ƙarya fi fada'ila abiha wai don gaina falalan babanta, ha zamin a azamin buhutan, wannan ƙarya ne mafi girma, allazi nas'alullah ta'ala an yujazihi bihi jaza'an wifaqa wanda muke roƙon Allah ya mai sakamako daidai da taɓargazan aikin shi. Wa amma Tiham ibn Umar, amma tuhuman da ya ma Abdullahi ɗan Umar bi hazihi tuhuma aidan cewa wai Abdullahi ɗan Umar ma maƙaryaci ne da ke ƙirƙirar hadisan ƙarya mudda'iyan annahu kana min al-ba'idin an Ali wai yana cewa wai bai son sayyidina Ali ya nisanci sayyidina Ali ya tsangumi sayyidina Ali wannan bid'a ne na tuntuna ake faɗin ta har yau ma ana faɗin ta wanda ce ba ka son wani ne ka tsangwame shi ba ka son ci ga irin waɗannan ƙarerai tuntuna yan shi'a ne suke faɗin su ba ahlus sunna ba firyatin ukhra malai ce wannan ma wata ƙarya ce ta daban la taqillu an sabiqatiha bata gaza daga wance ta gabace ta ba wa da'awa mujarrada min ayyi dalilin malai ce da'awa ce kadai wanda wannan ɗan shi'a yayi kuma bai da wani dalilin da zai iya kare ta Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu nan za mu tsaya sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum